اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jama'a barkan da sake saduwa a wannan babban masallaci mai albarka cibiyar sunna masallacin babban malamin mu da ke anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin garin maiduguri birnin shehu a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin talata sha uku ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya zo daidai da yammacin hudu ga watan hudu miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da uku muna cikin sura mai albarka sosul amfani ita ce sura ta takwas a cikin jerin sauran alkur'ani mai girma yadda allah a yau za mu tashi kan aya ta saba'in da ɗaya daidai faɗin allah mai girma wa in yuridu khiyanataka faqad qala allah min qabl fa'amkana minhum wallahu alimun hakim muna roƙon ubangiji Allah kai mana mawafaƙa da abin da za mu karanta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى حقيقة أبنجي من جمال أفكارك آية بايا التي يا أيها النبي يا كيوان النبي محمد صلى الله عليه وسلم kulli man fi aidikum ka faɗa ga waɗanda suke cikin hannayenku min al'asara ko min al'asara daga cikin ribatattun yaƙi ka ce musu in ya arami Allahu fi qulubikum khairan idan Allah ya san akwai alkhairi a cikin zukatanku akwai imanin wa ikhlasan akwai imani da kuma tsantsar yaqini a cikin zukatanku yu'tikum khairan Allah zai baku alkhairi mimma ukhidha minkum daga abin da aka karba a hannunku na daga kudin fasa'in nan da aka karba sannan wai ga shallakum durubakum Allah zai gafarta muku dukkan zunuban ku gabaki daya wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne a gare ku gabaki daya Allah ka ji kanmu sai ce wa in yuridu khiyanataka idan waɗannan ribatattu suna nufin su ha'ince ka ma'ana suka yi nufin su ha'ince ka ya kai manzo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai wannan ba abin mamaki ba ne dama faƙar kanun lahamin abin hakika sun ha'inci Allah sun yaudari Allah tun gabanin wannan ranar turzo tun da sun taɓa yaudarar Allah tun gafin yakin badar sun kafirce sun yin imani da Allah da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka Allah sai ce fa amkana minhum sai Allah ya baka dama a kansu ka karkashe su a wani azon yaƙi gabaki ɗaya kuma a riba cewa gabaki ɗaya don haka wannan ba wani sabon abu ba ne shi arne dama yaudara ai ɗabi'a ta ce in bai yaudara ba ba za a gane shi arne ba ne da haka allah ce wallahu alimu allah masani ne ya ko jama'a da dukkan halittarsa hakimin sannan gwani ne fi sunu'ihi cikin aikinsa sai sai ne
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونشروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن تنصروهم في الدين وإن تنصروهم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan lalina amanu, lalle kaga waɗanda suka yi imani da Allah, wa hajaru kuma suka yi hijira, wa jahadu kuma suka yi jihadi, bi amwalihim da dukiyoyinsu, wa anfusihim da kuma kawunansu da kansu. Sun yi wannan jihadi ne fi sabilin lahi, don ɗaukar kalmar Allah. Mana ce wa humul muhajirun, su ne muhajirun mutanen Makka. wallazi na ahawawu da kuma waɗanda suka sauƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin gidajensu su ne mutanen Madina wa nasaru kuma suka taimaka masa akan lamarin addini Allah ce ula'ika kaga irin waɗannan mutane ba'duhum awliya'u ba'd shashin su sune masoya shashi wayannan masoya shashin juna kenan suna ƙaunar junansu a ko ina suke wanda suka taimaki addini suka saki manzan Allah a gidan dajinsu lokacin da manzan Allah ya yi hijira bayan manzan Allah ya shigo cikin garin Madina kowa ya yi burin manzan Allah ya sauka a gidansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kallo anin naqa fa innaha ma'mura ku bar taguwa ta ita an umarce ta da inda zan sauka ta san gidan da ya dace an sauka an gane ko ina sai ta kallo anin naqa فإنها مأمورة وربنا تاغوتا تاغوار كوسة تنيكي أكشن صحابي كان أكلم ونا تكلو ونا تكلو ونا جدا تكلو ونا سورو كان تفيع أنا بنتا ولا تفيعها أمي تفيع لنا لا تفيع أنا تفيع هنا هكا هنا هكا هنا هكا هنا أتكلم مثلا هكا da ya je kofar gidan abu aiwal ansari kawai sai ya durkusa a kofar gidan abu aiwal ansari da ya kama shi farin ciki ya kama shi manna da annuri ya kama shi sai ce manzon Allah ya hau kan biye ni gidan sama manzon Allah ce a'a zai soka a gida na ƙasa sai saboda zuwa masu kama masa ziyara a shi Allah da ikonsa shine jikan wani babban sarki da aka taɓa yi a duniya wanda ake kiransa sarki tubba injiniyari an gane ko shi wannan abu aibar ansari shine jikansa hawa na goma lokacin da ya zo zai je kwace garin madina sai malamansa suka ce masa nan ne fa garin da annabin ƙarshen zamani zai hijira ya dawo da aka sai shuka dabino gindi dubu a madina ya zuba bayansa aus da kazarat bayansa ne sai ya ajiye su suka yi ta haihuwa a garin madina to sai ana ba da wannan gadon wasiƙar in wannan zai mutu sai ce don Allah ga wannan wasiya ce na kakana ka bayar shi ma ɗan ɗa ɗan ɗa harkan abu aibar asari manzon Allah da ya sauka a gidansa ya huta sai ya ɗauko wasiƙa sai ba shi ya karanta ya gani ni na yi imani da kai tun kafin ka bayyana ka shaida ina ɗaya daga cikin majiyanka sai bai taɓa sallah ba bai taɓa furta kalmar shahada ba amma manzo Allah ce wannan ɗan aljanna ne kaga imani da tasbi'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya samu aljanna kyauta to shi ne su mutanen Madina da su tsara kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wallazina awaw wa nasar da wadanda suka sauki manzon Allah cikin gidan da jinsu kuma suka taimaka wa addinin musulunci Allah ta ulaika a ga irin waɗannan mutane ba'duhum awliya'u ba'd shashen su sune masoya shashe cikin taimako wajen addini da kuma cin gadin juna a zamanin da ina ba ta albarka da duk waɗanda suka yi gado na addini abokantaka na addini da suna gadin junansu in wani baya nan wani zai gaje amma wannan ayar masu ya ce da ayar da za mu karanta a ƙarshen wannan sura insha Allah an gane ko Allah ta ce wallazi na amanu lalle kaga wadanda suka yi imani da Allah walam yuhajiru amma ba su yi hijira ba sai Allah ce malakun min walayatihim min shar'in wannan ba ku da komai na daga walicinsu mana ba ku da komai daga walicinsu ko ba walicinsu ba su musulmai ne sun musulunta amma suna cikin arna abokanan alkawari ko arna waɗanda suka hana su fitowa sun yin hijira da gangan to ku musulmai ba ku da wani walicci a kansu ina fata an fahimta hatta yuhajiru har sai sun hijira wanda suka dawo cikinku to a lokacin su ‘yan uwanku ne na addini sun zama ba'adu kum auliya'u ba'ad shashen ku maso ya shashe ne amma in suna cin wa'ancan musulmai ne amma wani wani wani taimako da za a musu duk bai zamo tsakanin ku da ku da su ba Allah ce hatta yuhajiru har sai sun hijira Allah ce wa in istansarukum fid dini idan suka nemi taimakon ku cikin lamarin addini cewa ga wa'annan arnan sun matsa mana nan ba sun zo sun addabe mu suna kakashe mu mu kuma muna neman taimakon ku ku ɗan uwanmu musulmai to ubangiji subhanahu wata'ala yace fa alaikum nasaru wajibi ne ku je ku taimaka musu illa sai zo da istisna yace illa ala qaumi sai dai in akan wasu mutane ne wanda mutanen bainakum wa bainahum mithaqun tsakaninku da ku da su akwai alƙawari arna ne suka kawo kansu wajen ku ko daular musulunci suka ce tsakaninku da ku da su akwai alƙawari a rubuce duk wanda ya taba su ku ya taba duk wanda ya taba ku su ya taba so wa'ancan musulmai suna cikin su suna cikin su a zaune sai wani abu ya hada su a can da wani abu ya haɗa su a kan sai musulman nan sun zo neman taimako wajen waɗannan musulmai na nan to an hana waɗannan musulman su su taimaka musu saboda shi musulmi baya warware alƙawari Allah ce wala ka atadu inna Allah la yuhibbul mu'tadi kada ku yadda ku shishigi kada ku warware alƙawari domin Allah baya son masu shishigi masu warware alƙawari kullum musulmi in yace eh eh ne a'a ma a'a ne ina ba ta ana bayyana da haka Allah ce kar ku je ku taimaka musu ku bar su ku je su yi kokari so da kansu su san yadda za su yi ko dai su yi hijira ko kuma su kokari su kare kansu da kansu amma ko musulmai ku je ku taimaka musu shari'a ta hana to a can wajen da Allah yake ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wa'annan shashin ma'ana masoya juna ne shashin su masoya juna ne ga shashin ana cin garin juna kenan amma banda wasu mutane guda bakwai wanda malamai masu mira suka ware su wanda suke musu gijiri a cikin wani rumuz suka ce musu ish laka rizqun ish laka rizqun wayannan ba sa cin gado ish din nan shine suka ce adamu istihlal adamu istihlal yaro ne aka haifa da ya fado bai atishawa ba bai yi kururuwa ba ta wannan yaron ba shi da gado ba ya ci gado ba shi ma ba za a gaje shi ba ina ba ta an fahimta sannan sai ish shi shi inna shakkun fil mauti shakkun fil mauti uba da ɗa ne suna zaune a cikin soro ko suna cikin mota ko Allah ya suna cikin jirgin sama ko jirgin ƙasa ko jirgin ruwa ko akan mashin Allah ya kiyaye sai suka yi hatsari da suka mutu gaba ki ɗaya sai aka kasa ganewa wane ne ya mutu a farko wane ne a ƙarshe an zo aka nasu dukkan su sun mutu gaba ki ɗaya yanzu wani shakkun fil mauti shakka cikin mutuwa ya hana gado ba mai cin gadon junansu sai la li'anun inda mutum ya je li'ani da matarsa a kotu to wannan babu gado tsakanin shine mutum ne magidanci zai tafiya sai bar matarsa shi asalinsa ba ta da ciki ba ta da juna bayan ya je ya shekara biyu ko uku sai ya dawo sai sai mata da ɗan ƙaramin yaro sai ta mata wannan yaron ba sai ta ai ɗanka ne ta ce a'a ni ban san shi ba ta ce ai lokacin da ka tafi ka bani da ciki amma cikin kwantacce ne ya kwanta domin ciki yana kwantawa a kan cikin mace har shekaru hudu har shekara hudu cikinka ne bai tashi ba shekara ɗaya biyu uku sai a na hudu sannan ya tashi cikinka ne kai miji ba shege ba ne ba shege ba ne kumanci wannan ta dace cikinka ne ta ce a shi bai yadda ba sai kai ta ƙara kotu to da suka dace sai suka yi li'ani an ta shahada arba'a shahadatin billahi innahu lamin al-kazibi wal khamisatu an la'natullahi alaiha in kare min salihin da suka yi li'ani to wannan dan babu gado in kare min salihin ko da farko salihin da kazimi ne ko jazakumullahu khair sai ce wannan dan ji malamai babu gado tsakanin su da wannan ubana shi tunda ya kore shi har sun je sun yi li'ani a gaban alƙali yanzu babu gado tsakanin su mun gane ko sai ka shi da kufuru babu gado tsakanin kafiri da musulmi babu gado tsakanin musulmi da kafiri idan uba kafiri ne ɗansa musulmi ne ko duk dukiyar najeriya da ubansa ne babu gado tsakanin idan ɗan musulmi ne uban kafiri ne sai ɗan ya mutu duk dukiyar najeriya inda ɗan ne babu gado tsakaninsa da ubansa haka nan da ɗan ya ji babansa musulmi ne malam ahmad ya mutu yau da safe shi kuma da za a ƙarfe biyu sai sai musulunta dan ya ci gado ba zai gaje shi ba amma da ya kai sa'a sai musulunta yau da safe da azahar babansa masa akwan ko sai ya faɗi mutu da shi ke nan zai ci gadon baban idan baban nasa musulmi ne amma amma idan baban akwan ko ne yana akwan ko shi kuma ya musulunta da safe yana ahmad babu gado tsakanin musulmi da da kafiri amma idan aka yi sa'a baban nasa musulmi ne ya samu shekara ɗaya a cikin addinin musulunci ya ce a zosef kai musulunci wannan fa shi ne abu mai kyawu ina gaya maka ba ce baba ni ba ba zan musulunta ba aka yi sa'a da ya kawai yau da yamma sai sai musulunta ya zo ce sallah gaban babansa kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana ran na hudu babansa sai cika su akwai gado a kanunsu zai ci gadon babansa ahmad Allah ka gane guda ganewa amma idan ɗaya musulmi ne ɗaya kafiri babu gado tsakaninsu sairi shine riƙun bauta bauta ya hana gado mutum ne yake da bawa bawan shi ma yana da 'ya'ya sai wannan bawan mai bawan to bawan sai ya mutu sai bar 'ya'yansa to shi wannan magajin bawan 'ya'yansa ma duk gadansa ne da baki daya da su da baban din na mai bawan ne domin su ma yanzu bayi ne a matsayin ubansu kuna ganewa su ma yanzu yawa su yanzu ƴaƴan ba za su gadon babansu ba saboda su da babansu duk kayan mai babansu ne Allah ka tsare muna ganewa sannan sai zu rizin wani duzina ɗan zina baya gado inda aka haife shi a wajen lalata babansa ba zai ce wannan ɗan ni na yadda ɗana ne ba kuma ya na yadda ya ci gado na ba ya ci gado ba saboda ɗan sunansa ne sunansa shege inda an same shi ne a yawon shegan kaka to yanzu ba zai ci gadon babansa ba Allah ka sani muna ganewa sai un qatalu amdin qatalu amdin kisan ganganci mutum da yake da baffa ko baba tsakaninsa da su kawai su biyu suka rage yana so ya ga cewa ya mutu ya ƙi mutuwa ya mutu ya ƙi mutuwa tsohon da shi zai mutu ne akwai irin sai tsohon yaran karfe ana so ka mutu ka ƙi mutuwa sai ran nan kawai sai mutu ishe shi kuma ba shi da kuɗi yana so ya jari kuma ya ƙi ba shi jari kuma ga kuɗi ma dudu ya tara kuɗi ya kuma ibarinsa ya je ya yi kasuwanci ballantana shi ko ya ƙi kaucewa in ji kuna iya fada sai zaga ranar da daddare a shi an gashi ransa kawai sai shi ya makushe shi ya shaƙe shi da filo yana kawai kawai kawai kawai sai da ya daina motsi kawai kawai sai ya fito a shi an gama kansa gari na wayewa ya shiga yi lokin yi sallama assalamu alaikum baba baba na biya na na na kashe min baba na yi wallahi ba zan yadda ba kada kada kamar da zuwa a fasul bakara wani kala musa da kaumi inna la ya mafu a tasbahu bakara kalu a tattakhizuna uzwa ko huzwa a ce kala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin har zuwa ƙarshen ya kaya da aka zo aka bincika sai aka samu wannan 'ya'yan amin su suka kashe shi to shi ma wannan sauran shi ai mun gashi gamuwa ne da aka yi bincike ku aka matsa shi ya ce eh shi ne ya kashe shi to yanzu babu gado tsakanin su duk kuɗin da wannan mamaci ya bari shi wannan mutumi babu gado tsakanin su ya yi rashin uba ya yi rashin kuɗi shi kuma za a je a kashe shi saboda ya yi kisa وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وال... والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله أنا بعد أن فهمتها ساعد يسي أحشيشي فذاك أمام مسلمين قريب لكن بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يحاجلوا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يحاجلوا وأن سكي إيماني لألا ما بسي هجرها بقى to ba ku da wani walicinsu ba ku da komai daga cikin walicin wa'inda mutane na gadon su hatta yi hajiru har ta fi hijira wannan ayar musu ya ce da ayar da za mu karanta a gaba Allah ce wa in istanta rukun fiddini idan sun nemi taimakon ku cikin lamarin addini a zo a taimaka musu fa alaikum nasr Allah ce to wajibi ne ku je ku taimaka musu akan wa'annan kafirai da suke kashe su illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai dai akan mutanen da tsakanin ku da ku da su akwai alƙawari to wannan ba za ku taimaka musu ba Allahu bima ta'maluna basir lalle Allah masani ne daga abin da kuke aikatawa abin Allah ya san komai duk in ku ne da tsokana ma Allah ya sani bana sana musulmi baya tsokana da duk abin da kuke tattauna a tsakanin ku ubangiji Allah ya sani sai Allah sai ce والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير الله سبحانه وتعالى يتي والذين كفروا كافر اللي كافر سوى الله من جدا الدنيا بعضهم أولياء بعض شاشن سو مسو يا شاشيني إذا أبنا بك نسكي شاشن سو سنة شاشن سو suna ƙaunar 'yan uwansu mun gani ko bana a Najeriya ko da wa'annan suna coci kaza wannan yana Katolikan, wannan yana Anglican wannan yana ina ne Baptist wannan yana Deeper Life Christianity wannan yana kaza kaza idan wani abu ya zo na kiristanci sai su dunkule su zama masoyan juna mu kuma musulmai sai mu zama kanmu a rarrabe yanzu kamar census za a yi nan gaba census nan za a yi shi kwanan nan idaya idan aka zo akwai fom ɗin da za a cika akwai muslim akwai izana akwai kirista akwai na kashe bandiya akwai kadiriya akwai wane ne to dukkanmu idan mun zo wajen cikawa mu sa muslim kawai mu sa muslim karka sa wai kai dan izala kai dan dariqa kai dan kaza suna so su ga fat fat fat mu nawa ne su kuma arna za su sa kawai christianity duk inda suke kawai christianity in ba ka ba arna ba su kai samu ƙuri'a da suka samu bana a Najeriya ba yawan su bai kai ka a Najeriya ba amma saboda sun dunkule mu kuma mun zama factions wasu na muslim muslim wani muslim christian muslim christian duk nan gaba in mun zo mu yi kokari mu ga cewa mun haɗe mun ba wa musulunci riga kyakkyawa da zubi da aljihu da rawani da alkyabba da abaya da igal ina fata an fahimta muslim muslim ticket daga sama har ƙasa haka yan zo census menene haƙi ka muslim baka da haƙi ai ni musulmi ne kawai musulmi kawai to za ga musulmai a Najeriya sun ninninka arna yawa Allah ya fi Allah ya kaddara mun fi su yawa amma sun fi mu faki sun fi mu surutu to in muka yi amfani da yawan mu da kuma kalmar mu ta la ilaha illallah za mu nana su da ƙasa mun murza hancin su a ƙasa bal na ƙasa bil haɗi adal baɗi za mu su fayyad mugu fa idza huwa za'ir wa lakum al-wayl mimma tasifun amma muka ware wannan yana can wannan yana can wannan shi kenan sai su koma gefe suna mana dariya ai musulmai musulmai mu muka jawo kanmu mu haɗu gaba ki ɗaya mu rinka yawa ƴan uwanmu wa'azi su fahimci menene addini menene sunna domin yawanci ana ba mu san manzon Allah ne a baibai a baibai ba a gaya mana san manzon Allah da gaske ana gaya mana san manzon Allah a baibai menene a baibai mu so wasu mutane a madadin manzon Allah kuma alhali abin ba haka yake ba za ka so manzon Allah ne kai tsaye a kowane zamani kake Allah cewa ya kul in kuntum tuhibbuna Allah sai ka gaya musu fattabi'uni ni wa ni Muhammadu Rasulullah amma bai ce in ka bi kabiru kamar ka bi ni ba kun ga gane wannan a ka bi sunna ta yake cewa alaikum bi sunnati shi kabiru sufika ne na Allah da manzon Allah ina fata an fahimta kabiru sufika ne na manzon Allah sunan ma irin nashi ne to ne sufikan sa ne ina fata an fahimta zan gaya muku ga sabon manzon Allah Allah yake a cikin suratul nuri yake wa in tu'iuhu tahtadu idan kuka bi manzon Allah za ku shirya wa ma ala rasuli illa al balagul mubin babu komai akan Muhammadu Rasulullah ba ce isar da sako mabayyani kuma ya isar da sakon daidai kuma isar ba har Allah yana ba shi shida ba huwa al-gaibi bi dalil ma huwa bi qawli shaytanin rajim fa in kana habun in huwa illa dhikrun lil alamin Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim yace wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Allah ya samu da ganewa da haka Allah ya ce amin والذين كفروا كاغا ودن كافر cewa Allah ba'dhum awliya'u ba'd shashan su masoya shashi ne a duk inda suke a fadin duniya Allah ce illa tab'aluhu idan fa ku aikata wannan hukunci da aka ce ku aikata ba da kun fitnatu fil ardi shirka za ta watsu a bayan ƙasar duniya wa fasadun kabir da kuma ƙarnan girma amma in kuka dunkule kuka cure kuka mulmule kuka murje kuka yi haƙuri kuka tsaya akan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ko tsara tsayawa akan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili Allah ke zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna su uku ba zalikum wasaqum bihi la'allakum taqiluna تعقلون تعقلون تتذكرون تتقون لا ما تعرفون ده شيء كان صوت الانعام كو to idan muka dunkule ne akan tabarki madadici ubangiji Allah zai taimaka mana amma idan muka warwatsu shine kullum nake cewa idan ka ga mutumin da bai sanci a diga abin nan ka ba aqidar ka ta sunna ba kai ahlus sunna kada kai fushi da shi kai ahlus sunna kada kai fushi da shi ka zama daga cikin kame da shi wal mu'allafatu qulubu ku gaisa da shi ku yi mu'amala da shi duk wani abu ka kira shi wani abu kaza kaza kaza ku tattauna zai fahimci cewa yadda ake daukan ka ba har kake daukan su su suna daukan kai ba musulmi bane kai kuma ka dauke su su in musulmai ne amma musulmai masu kuskure a cikin lamarin addinin musulunci sun kawo wata doka sun canja a matsayin dokar da Allah ya ce حين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله التي ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم bayan Allah ce sai ranar rarrabe ƙarya da gaskiya ba a tun anan gidan duniya za a rarrabe tsakanin mu kawai kowa zai ga sakamakon sa amma Allah ce inna rabbaka labil mirsad yusri a'mal al ibad to dan haka Allah ce in ku aikata wannan hukunci da aka ce ku aikata ba ko mu jibinci musulmai ƴan uwanku takun fitnatun fil ardi shirka da tsafi da sihiri za su watsu a bayan kasar duniya gaba ki daya kamar yadda yau yanzu akan kuɗi ake furnitin ake menene akan samun kuɗi ba abin da ba a yi yau mutum zai je ya sai da mamarsa da ta haife shi eh haka ne dan yi kuɗi furnitin uwar iya kawai ba haka bane mutum zai je ya sai da tsohonsa ƙaninka uwa ɗaya ba ɗaya za ka je ka ba da jininsa a jaya tsafi dan kai dan kai kuɗi idan ka kula wannan kudin wani jin daɗi ake da shi ka haukan kuɗi ka kwanta ka taka kuɗi ka ajiye kuɗi a banki ka jera su a kabot sif su cika su duk ka ajiye a sif ma ka ajiye in baka ci ba baka bayar ba baka taimaka iyayenka ba da yan uwanka ba da malamanka da makotanka da masoyanka menene amfanin wannan kuɗin me amfanin kuɗin babu ai kyau kana da kuɗi mamarka ta zama daban take a cikin sauran mata ɗakinka daban motar ta ma daban hajjin ta ma daban hajjin mata ya a international one ba international two ba a one abinci ma za ka ajiye ka a zamzam ko a hilsos sai wanda kake so za ka na ga hotunan abinci nan kawai dannawa za ka kirin a zo ɗan ka jaɗa na jiya kake so a ja kawo kaza da ɗawun su eh a ba ka zo kana cikin ya yi wanda su kana karɓar sabil amma wala yi ba ku da yayi ana karɓar sabil ai ba ku da yayi a yi ne ku ne ba ka yi ba sabil ai kan wani soyayyen gasashe gasashe shi ba su ba shi ba da ruwa ba na nama irin danderun nan ana jan ƙashi shi kaɗai na sulluɓewa aha wannan shi ne kuɗi ke amma kada da kuɗi wala tana cikin yin kuka kuɗi ba sai amfani ba Allah ta ce wa amma bi ni'mati rabbika miyar gidanka ta canja da wanda ba shi da shi abincin gidanka a rinka ta abu mai kyau mai daɗi in kunu ne ma ya zama daban ne in wani abin marmari ne ma ya zama daban ne amma wannan ya sha kunun ɗamiya garau-garau da kunun kanwa kai mace za ka sha? me dace ba kunun ka ya zama da mace special wa in mutum ya sha haka in ce bismillah a gaina haka alhamdulillah azumi ya yi daɗi ya fara da wannan shi ne sinti kenan a wata ya sha kunun ɗamiya ya haka me yi ba yi bai yi ba Allah ka rafa wani asiri to ana so Allah ka Allah samu Allah ka Allah samu to ana so in ba haka ba Allah ta shirka da tsayi da sihiri za su haɗu an gane ko haka in za ka yi zakka ka bada zakka mai kauri kada ka zana duka ya lach kana bada dubu biyu me dubu biyu an dubun ka biyar me dubu biyar kuma ana ya lach me wannan a ka sa dubu ɗari a cikin emblem dubu ɗari wani ma ya kai dubu ɗari biyu aka rama kallon tsohon malamin na ga dubu ɗari biyu zakka ce shi kuma musahabi ne ya ɗaga hannu ya maka addu'a wa yustahabbu da'awatan musaddiqi ina fata an fahimta ka gani ko an so ya ɗaga hannu ya maka addu'a sunna ne musahabi kai da ka baya hannu da hannu zaka samu lada dubu ɗari bakwai daga na zuwa ila abu'atin kasira amma yanka aika za a baka lada bakwai zuwa lada saba'in lada saba'in za a baka da duk ana samun Allah ce in muku ya gaba wa fasadun kabirun barna mai girma za ta wazo a bayan ƙasa barna abubuwa ne da yawa in kun duba tafsiri malamai sun yi magana hatta neman aure da ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce illa tabadu ta kun fil fil ardi wa fasadun aridun yace idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fa ankihu wannan kace fa ankihu bai ce fa zawujuhu ba da ba ta an fahimta ruwaya ce ta ta abulci abu shek hatim ibn isma'il an abdullahi bin hormuz an muhammad wa sa'id bin ibnai ubaidin an abi hatim al-muzuni قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكهوه إلا إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكهوه ثلاث مرات ثم زعل سيف أن كاغينا به إلا أن إلا أن تفعلوه إن نتمنى آية إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فهنا الكلام إلهم ونا حديث أبي هريرة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا لكم فتنة في الأرض وفساد عريض ومعنى قوله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ذكر ما نسون قراء علمي سيقول حديثي بقى يتبت من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشفى المهاجرون والأنصار المهاجرون والأنصار yace wa tulaqa'u min quraish wal utaqa'u min saqif ba'dhum awliya'u ba'd fi ad-dunya wal akhirah هكذا رواه في مسند في مسند عبد الله بن مسعود وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير في غير ما آية سنوان آية يريد داما ألا يأي ومهاجرون دا الأنصار كراري في كتابه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يقال كان أتاب الله على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كانت يزيغ وتزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب ثم تاب عليهم ليتوبوا عن ذلك يقال كما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فددي da irin wannan tazkiya da Allah ya ba mu muhajirun da ansar sai Allah sai ce والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ubangiji yake wallazina amanu kaga wanda suka yi imani da Allah wa hajaru kuma suka yi hijira daga maka zuwa madina ko wa hajaru suka yi hijira a duk inda suke a faɗin duniya wa jahadu suka yi jihadi fi sabilillahi da ɗaukaka kalmar Allah su ne sahabban manzan Allah kenan wallazina awaw da waɗanda suka sauki manzan Allah a cikin gidan dajinsu waɗanda suka sauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasaru kuma suka taimaka wa addinin musulunci Allah ce ula'ika kaga irin wa'annan mutane masu imani humul mu'minuna haqqa sune mu'minai na gaskiya ba na sune masu imani imani na gaskiya an gane ko sai ce lahum maghfiratun gafara daga wajen ubangiji ta tabbata a gare su wa rizqun karim da arziki mai girma shine aljanna kaga sahabbai gabaki ɗayan su ɗan aljanna ne yau da wanda ya zagi sahabi kamar yadda jiya kai bayani ya kwanci shi shi ne abin tausayi kuma ka mutu ana maka tsammani in baka tuba baka yi dan wuta ne wanda ya ce zagin sabbin manzon Allah tun daga sai na abubakar siddiq sai da abubakar dan aljanna ne sai da na umar dan aljanna ne sai da na usman dan aljanna ne sai da na ali dan aljanna ne sa'adu sa'iru zubairu dalhatu abu ubaida abdurrahman ibn auf bi yan aljanna ne wanda tashi ɗaya aka zo aka ba su aljanna su goma wanda yake cewa abubakar umaru usmanu summa ali sa'adu sa'idu zubairu dalhatu wa abu ubaidatu ibn awf min ashiru al ashara to goma nan dukkan aljanna ne tashi ɗaya aka ba su aljanna kai sai ka zo yau kake zagin ɗaya daga cikin su yanzu kai mai matsayinka kai baki ne kuma dan afirka a ajamiyun zai yi shi ƙur'anin balarabe ƙur'anin arabiyyan zai razi iwajin la'allahun ya taɓo ƙur'anin shi balarabe ne madaniyatun makiyatun makiyatun madaniyatun makiyatun ƙur'anin kenan wani malami ka cewa fi abuwa bihim nazala kitabu a ƙofofin sahabbai ƙur'ani gaba shi ɗaya gama sauka gaba kiriya amma babu najeriyatun babu afirkiyatun ballantana Allah ya sa muna gane ba to sabai gaba kidan su ɗan aljanna ne Allah ce wa ajjala hum jannatin tajri tahta al anhar dukkan su ɗan aljanna ne kuma ce wasabiqun al awwalun min al muhajirin kaga dukkan su ɗan aljanna ga mutanen da suka haci yakin badar su 330 da uku dukkan su ɗan aljanna ne wannan suka ji yakin badar ɗan aljanna ne banda shahidai ɗaya da wanda suke tambayar manzan Allah aljanna aljanna manzan Allah ke dama kana cikin su in su ukasha mai ciwon cikin nan ma matan nan ta ce kina cikin su yace kana kina cikin su sannan ga mai farfaɗiyan nan tana cikinsu ga sanan dai cikin sahabbai ɗaiɗaikun wanda dukkansu 'yan aljanna ne amma wa'annan kuma an ware su daban-daban an bar su aljanna Allah ba akbar Allah ka ban farala irin tasu shine wallazina awawwa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan sunan mu'minai na gaskiya lahum maghfiratun wa rizqun karim gafarori a wajen Allah ka tabbata a gare su da kuma samun arziki mai girma shine arzikin gidan aljanna wannan hakuri mai dinwa sai ce والذين آمنوا من بعد وهاجروا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wallazina amanu, kuma kaga waɗanda suka yi imani da Allah, min ba'adu bayan hijira, bayan manzan Allah ya yi hijira, bayan asaji ƙonan awwalo na sun yi hijira, shi ne wallazina sabaƙona bil imani da sun riga sun hijira, wa hajaru su ma suka yi hijira. Wallazina amanu min ba'adu, kuma kaga waɗanda suka yi imani bayan muhajirun, وهاجروا كما سكي هجرة وجاهدوا كما سكي جهادي معكم تاردكو الله تفأولئك منكم وإن ننسوما أتشوف سكي سنة تاردكو وجل هذا قباك إليها سنة أيها المهاجرون والأنصار الجمال الشيخ السيوطي على ما ذكر شدوان ده هجرة أدك إن ده يكي إن دن يدوكك الدين الله ني توشيما يسامو لها هجرة amma ba kaman wanda ya hijira a zamanin manzon Allah ya je ya ga manzon Allah ido da ido ya ƙara tajadidin imani bayan tajadidin imani a gaban manzan Allah ya zauna kuma yake jin ayoyi daga bakin manzan Allah wannan sahabin shi darajarsa daban ne amma wanda ya imani a zamanin manzan Allah ya zauna a can wani gari ya ga sahabbai bai ga manzan Allah ba manzan Allah yana raye wannan sunansa tabi'i na sunansa tabi'i shi ba sahabi bane tunda shi sahabban ya gani bai ga manzan Allah ba amma ran da ya hijira ya zo gan manzon Allah ido da ido sau daga nan ya zama ya zama sahabi to ake kira cikakkun waliyai na Allah kenan ina ba ta an fahimta manzon Allah ya faɗo su waliyai bayan lokacin da ya zo ƙarshen rayuwarsa yace bayan za a yi waliyai iri iri mutanen kirki har ke ga sai na Umar daga cikin su akwai wani mai suna Awaisu Qarni idan ya bayyana ka ce ya maka addu'a shi ba Awaisu in tabi'i ne kuma kun san darajar sayyidina Umar kun san wane ne sayyidina Umar duk da darajar sa innan wanda manzo Allah ya cewa da da annabi baya na da Umar ne yace kuma yayi kama da annabi Nuhu eh hissan wa ma'anan wajen zafin ransa wajen kula da addini wajen da yake baya ya saka suko yayi kama da annabi Nuhu alaihi salam dirin su irin marken jikinsa irin yadda yake da zafi yace annabi Nuhu ma haka yake sai annabi Nuhu ya ce ya rabbi la tazar al ardi min al kafirina wadan jiran gida ma kar a bari a bayan kasa duka halakar da su ga gaba dusturayin kawai aka flat a duniya kawai Allah ta fafata hana abuwa ba sama ibi ma'in munhamir wa fajjanna al arda uyunan faltaka al ma'u ala amrin hadu qudiya an riga an gama kawai shikenan wa amallahu ala nati arwahin wansu to wayannan sune waliyan Allah lokacin da aka aika bayan manzon Allah ya bar duniya sai na abubakar ya bar duniya mutane da suka zo larabawa a wai su sai na umar yana biyu yana tambaya a cikin karnawa a cikin su akwai zubaidawa ya ce a cikin akwai wani mai suna a wai su da ce kai kai a cikin babu akwai ku ya kai fi kuma a wai suka ce in akwai wani mai mana kiwo ne yana kula da dabbobinmu yana can yana yafa gudu wannan ba za ba ka neme shi ba mutum da sarki mu zai ba za ka neme shi ba wato ma'ana ma shi ba komai bane a cikin mutane an dake shi wani bawoji bawoji haka a tsakanin Allah ma'ana ko ma baya a cikin mutane kun gane ai wai ba ina nufin abu ya kace bawoji ma'ana abin da ba shi da daraja ko ma baya sai an rasa ne za a dauke shi ya je same shi kana da mahaifiya kwarai kuwa babanka ya rasu kwarai kuwa ka taɓa yin albaras kwarai kuwa akwai taɓa ɗan ƙarfi a bayanka bai gama wuce kwarai kuwa buɗe mu gani ya buɗe a nan manzala ta tsakanin kafaɗarsa ta ɓangaren hagu a tsakanin akwai ɗan tabo na albaras ya ce in kun wishe ce ka roƙe shi ya maka addu'a mutumin kirki ne ba ya yi ba shi bai taɓa ganin manzan Allah ba amma manzan Allah ya bada labarin sai ce mutumin kirki ne ka roƙe shi kai Umar ka ce ya maka addu'a Umar kawai sai ya durƙusa ƙasa ya zauna ya ce zauna ka mana addu'a ya ce za a yi nuna ma addu'a kai da ka zauna da manzan Allah kuma kai ne halimansa na biyu dukkan mu yau duk a ƙarƙashin ka muke ya ce kar kai wani musu manzan Allah na ce in mun ganga ka mana addu'a a wani yana kuka kada mutanen kirki mutanen Allah yana kuka yana masa addu'a ashe cikakken waliyin Allah ne malam ya masa addu'a ya masa addu'a sai na umar ya dauko hadaya ya bashi daga mutane zai gane to a wai zuwa shi haka kake in mana addu'a wai su in mana addu'a ne ga haka dan karma a can bashi kawai sai ya bar gargashi cikin jeji kawai kaji mutanen kirki amma yanzu ya ka zaka ce ai ni wasi ai ba tun jini ba ai ai wani karin fajin za a yi ko da ramar za ka mun da ni da malam gwani ba na da wani mutum da yan sara din ni kadai ne kawai zan zauna in sa wata riga daya biyu uku hudu za ce waliyin Allah zai fito kai ko wata waliyin Allah zai fito wani kayya kayya ni kuma na mutuna tun ina zuwa kawai daga nan zuwa nan ɗan kawai ya wuri Allah gada da wadi ne Allah ci amiya Allah wannan zina amonu min ba a duwa hajjar Allah ta kaga wadanda suka yi imani min ba a du bayan muhajirun min ba a du bayan asabi unan awwaluna min al-iman sannan su ma wahajaru suka yi hijira wa jaharu suka yi jihadi ma'akum tare da ku fa ulaika minkum wa'innan su ma suna da cikin ku ayyuha al-muhajiruna wal ansar wa ulul arhami kaga yan uwa ya kusa ma'abota zumunci sune zawul arabati ma'abota kusanci ba'dhum awla bi ba'd Allah ce shashan su sune masu dacewa da shashi shashan su sune masu dacewa da shashi wajen cin gado ba wancan na baya da makanta da ba ba ba'dhum awliya ba'd insan ba wa ulul arhami kaga yan uwa na zumunci yan uwa ma'abota kusanci ba'dhum aula bi ba'd shashen su sune masu dacewa da shashe wajen cin gado wannan kuwa fi kitabillahi a cikin littafin Allah tun daga lauhil mahfuz da kuma alqur'ani tun daga yusi kuma Allah in kun karanta da wajen kuma banda yusi sai kuma aya ta biyu aya ta biyu inna Allah kana aliman hakima wala kum nisfu ita ce aya ta biyu wala kum nisfu ma taraka daga nan sai yastabtu maka qul illahu yufikum fil kalala in imru'un halaka har zuwa karshen sura wayannan ayoyi guda uku Allah shi ne ya raba gado shi da kansa Allah bai bar wani ya raba gado ba Allah shi da kansa shi ya raba gado ba wani malamin da zai yi wa gado sharha sai da kanka ƙara bayani dan a gane amma gado Allah ne da kansa ya raba shi in ka ƙi rabon Allah to ka bata in ka bata kuma zaka ci dukiyar marayu shi ta Allah ce innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara kace wa sai su laura sa'ira kurikin ina ba da an fahimta to da haka ubangiji Allah kare mu wannan hukuncin sai kitabillahi ina nan a rubuce a cikin littafin Allah shine suke ce masa da dan da uba kaka suna kukan kwado ko kukan kwado faɗuwa ka ke a fara ma'aji a ce ƙwa-ƙwa-ƙwa-ƙwa ya ɗaɗanta uba kaka ɗaɗanta uba kaka ƙwa-ƙwa-ƙwa-ƙwa-ƙwa-ƙwa an gane ku fi kitabillah Allah ta yi ulu a hannu ba abu kuma auliya aula bi ba azun fi kitabillah yan uwa ma'abuta kusanci shashen su suna mafiya dacewa da shashe wajen cin gado wannan kuwa hukunci ne a cikin littafin Allah inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne da dukkan komai ya ku jama'a za mu tsaya kan gabar wannan sura kuma shine karshen suratul anfal da ikon Allah ya Allah ya nuna mu karshen ta insha Allah gobe za mu tashi a farkon suratul tauba insha Allah Allah ka ba mu lafiya insha Allah assalamu alaikum amin ya rabbal alamin Thank you. na da a cikin da ya jama'a da Allah ya kamata su zo da shi a wajen ainihin zama su yi shi a tsoron ƙwa'ani kan su zai da aka zo a ɓarɓaya a tsari a kira mutum suna na da yana cikin bukuwan yanke ga dama yana magana ana tafi yana ɗauke wa malam da yake da shi a kai ke kamata wannan rashin yanayi kuma rashin biyayya suna gaban wani wani babban mutum ne ka aika da kuwa ya yara amma a wani abu an yi zan yi wani suna da wakan mutane da yin wani yana ɗaukar waya kuma wani yana wani yana nan da wani abu da kuci da aka wasu kiyaye a dai kiyaye shi ne kawai Allah ya kawo gashi. Aka kuma sai wa ta yi roƙon addu'a sai wa kuma addu'a Allah ka ma na biya an bi kawo da imani Allah ka yi kare shi da mutiya da ma ta yi.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما لدى مغسابة نيما نقدو الله كد أما لدى رحمة الله كد أدك إياه مسابر كشيوة لأهر كشيوة أنك مسبها بنا وده مكي رأي الله كسام مسكار إيماني اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحم أبارهم يا أرحم الراحمين وباقي لي متوسل وكان انت آية كسيو تكم وأتم من الأكيري الله كافي متني الله كبيا من بقاتم من الأكيري مرسى لا فيها الله كبام لا فيها da masu mura wanda take damun su ire-ire na da dukkan mu Allah ka ba mu lafiya dukkan da mara lafiya ce ubangiji Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata da abin da lafiya za ta ci wannan nasiha kuma da aka yi Allah ka sa dukkan mu mun ji da kunnen basira Allah ka sa mu zama masu ladabi da biyayya a gaban Allah da manzon Allah a duk da muka samu kanmu masallatai ne wajen sallah ne wajen qur'ani ne Allah ka ba mu ikon kaskantar da kai a gaban ka ya Allah kuskure kuma da muka yi ubangiji Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana gabaki ɗaya mu gabaki ɗaya mu tawassu ne makanta ayatul kursi wa Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير اللهم انصرنا بغير حساب ولا عقاب يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا كشف الضر أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير اللهم خشبني ما أنا فيه يا أرحم الراحمين ونحن جميعا يا أرحم الراحمين وإن يمسك الله بذنب فلا كاشف له إلا هو اللهم خشبني وخشبنا جميعا يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك برحمتك نستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعانا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين برحمتك نستغيث والحمد لله رب العالمين